أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فقد أخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاعا فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها عباد الله اعلموا أن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل الدنيا أمد قليل والآخرة أبد طويل ساعات الليل والنهار تنتهب الأعمار يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك إننا في ممر الليل والنهار في آجال منتقصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة فمن يزرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ومن يزرع شرا يوشك أن يحصد ندامة وأسر الندامة لما رأوا العذاب المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالسهم زيادة أيها المسلمون كن ممن يبيت وهو يذكر ويصبح وهمه أن يشكر يبيت حذرا من الغفلة ويصبح فرحا لما أصاب من الفضل والرحمة لا يعمل بشيء من الخير رياء ولا يدع شيئا منه حياء يخلو ليجنم ويخالط ليعلم مجالس الذكر مع الفقراء أحب إليه من مجالس اللغو مع الأغنياء واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تكن ممن يتمنى المغفرة ويعمل في المعصية طال عليه الأمر ففتر وطال عليه الأمد فاغتر إن أعطي لم يشكر وإن ابتلي لم يصبر يتكلف ما لم يؤمر ويضيق ما هو أكبر يحب الصالحين ولا يعمل عملهم ما هو أكبر من هذا عباد الله وإن سأل ألحف وإن سئل سوف وإن مدح فرح ينظر نظر الحسود ويغرض إعراض الحقود إن حدثته ملك وإن حدثك غمك لا ينصت فيسلم ولا يتكلم بما يعلم من لا يملك لسانه يندم ومن يدخل مداخل السوء يتهم ومن يصاحب صاحب السوء لا يسلم ومن يصاحب الصالح يغنم والمؤمن يعمل لله مخلصا ومن يخلص يأجره الله أجرا مضاعفا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ما أحد في الدنيا إلا وهو ضيف وماله عارية والضيف مرتحل لا محالة والعارية مردودة وإلى الله المصير وقال ربنا سبحانه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أيها العبد المسكين راقب من يراك على كل حال وما زال ينظر إليك في جميع الأفعال وطهر سرك فهو عليم بما يخطر ببالك قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور طوبى لمن بادر عمره القصير فعمر به دار المصير قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الدنيا عباد الله غرارة غدارة خداعة مكارة تظنها مقيمة وهي ذاهبة ليست الساعات الذاهبة بعائدة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون أيها الناس تأملون ما لا تبلغون وتن وتبنون ما لا تسكنون وتشترون ما لا تأكلون وتفخرون وأنتم ميتون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا متفق عليه يقول الله تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اذكروا نعم الله عليكم لتشكروه واعملوا بما علمتم لتتقوه وسددوا وقاربوا وأبشروا وأسفا من حياة على غرور وموت على غفلة ومنقلب إلى حسرة ووقوف يوم الحساب بلا حجة وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري بادر أيها الشاب عمرك قليل عمرك قبل هرمك اغتنم أيها الشيخ الصحة قبل السقم وكلنا إلى الله راجعون وبأعمالنا محاسبون وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول ما سمعتم يغفر الله لي ولكم والجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عباد الله يقول الشاعر الحكيم أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمفتخر أين المدل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا وما ال... ومات الخبر تروه وتغدو بنات الثرى فتمهو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما ترى معتبر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور التوبة التوبة عباد الله قبل أن تصل إليك النوبة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر من عرف ربه أحبه ومن تذكر نعمه اجتهد في طاعته ومن عرف حقيقة الدنيا الفانية زهد منها ومن آمن بالآخرة الباقية استعد لها ومن تاب من ذنوبه وتقصيره في عبادة ربه تاب الله عليه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون bayan Allah sakon da kutubar da muka gabatar ke dauke da ita a takaice kwaran gaske ya assalu ne daga hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda imamu tirmidhi da ibn maja da imamu ahmad a cikin musnad ɗinsa suka fitar wata rana sahabi abdullahi dan mas'ud allah ya kara mushi yadda ya ce mun zo ga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai muka gan shi yana kwance a kan tabarma irin na kaba wanda ake hadawa da kayan yayi ko ciyayi da manzan allah ya tashi ya tashi zaune sai muka ga jikin shi di ya yi rudu-rudu da zanen wannan tabarma da annabi ya kwana a jikinsa hankalinmu ya tashi inji abdullahi dan mas'ud sai muka ce ya ma'aikin allah me zai hana ka ba mu dama mu samu maka katifa mai laushi irin wanda muke amfani da shi a gidajenmu a yau kai koma wanda bai kai shi ba amma wannan amma irin matsayi naka a wajen allah a duniya baki daya a ce a irin wannan abu kake kwance har ga jikinka ya yi zane zan allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kalle su sai ya ce musu tunaninku kenan tsakanina da wannan rayuwa rayuwar duniya to kamar matafiyi ne wanda ya yada zango a tsakiyar tafiyarsa ya shiga ƙarƙashin inuwar wata bishiya domin ya ɗan huta sannan bayan nan ya tashi ya ci gaba da tafiya tsakani da allah in ka samu kanka irin wannan hali za ka tsaya kana tunanin ka siya kayan kyale-kyale a ƙarƙashin wannan bishiyar hatta guzurin kama ba za ka kwance shi ba don ka san ba jimawa za ka yi ba wannan shi ne kwatancin da manzan Allah ya mana da wannan rayuwar duniya amma abin takaici mu yau gashi mun sakankance a duniya kamar ba tafiya za mu yi ba to ya yi kamata ne wa lahiran mu shiri wannan tafiya wanda tabbas kowa yana kanta ne to wani shiri ya kamata mu yi wannan tafiya a wannan rayuwa aiki ne tsantsa sai ranar gobe alkiyama za a yi maka hisabi da haka babu hisabi a duniya sannan babu aiki a lahira wannan duniya to duk yadda ka ci wuri da santa wallahi lokaci ne kaɗan za ka yi a rayuwa rayuwar lahira ita ce rayuwa mai tsawo mai tabbas wadda ba ta da ainihin wato ƙarshe da haka ya kai dan adam ka tuna cewa kai din nan to kai ne rayuwa kai ne duniya da haka duk sanda aka wayi gari aka yi dare ma'ana rana ya gushe ya tafi dare ya maye wannan yinin gari ya waye rana ya sake zagayowa to gaban jikinka ne yake tafiya a hankali a hankali ba za ka ankara ba sai ranar da mutuwa ya kawo maka ziyara allah ya sa mu gama lafiya da haka tabbas wucewan yini da dare to wani saƙo ne da yake nuna mana cewa akwai fa inda muka dosa kuma wannan yini da dare dinnan su suke lissafin tafiyan da muke yi kamar yadda ka san in za ka yi tafiya ka je wani gari kana yi kana kallon tazaran da ya rage maka ka ƙare tafiyan naka to haka kowace rana yake alamta maka yadda rayuwanka ke karewa ya ku uwa masu albarka mu kasance daga cikin waɗanda suke kwana suna tintintini game da aikin da suke aikatawa idan ka zo kwanciya kada ka bari bacci ya ɗauke ka sai ka yi tunani akan me ka aikata a wannan yinin nan naka idan aka ce daga wannan lokacin za ka bayyana gaba ga allah mahalicinka anya kana tunanin za ka tsira sannan idan ka wayi gari kada ka wayi gari da tunanin kuma to bari mu ci gaba da fafatawa a ka wayi gari ne kana mai yi wa Allah godiya Allah ya sake baka wani dama ka sake samun kusanci zuwa gare shi shi yasa kaga musulunci sai karantar da mu daga tashin ka ka fara ne da ambatan Allah idan so samu ne ka yi alwala bayan wannan sannan za ka cika komai da komai ka samu kai nafila ko da raka'a biyu wannan shine alaman kana yi wa Allah godiya a bisa aran rayuwa da ya ƙara maka domin ka gode masa to shin muna yin wannan godiya Allah maɗaukakin sarki yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kasance tare da ma'abuta ambatan Allah kuma ka yi haƙuri da zama cikin su menene sifan irin waɗannan masu ambatan Allah a lokaci mafi yawa za ka ga su ne talakawa cikin al'umma su suka fi damuwa da al'amuran addini idan za a zo masallaci su za ka gan su sun cika masallaci idan za a yi karatu su za ka gaske halartar majalis na karatu to manzan Allah ka yi haƙuri ka zauna da irin waɗannan mutanen domin su ne a koda yaushe za su rika kusanta tunaninka zuwa wajen Allah da haka duk yadda mutane suka kai ga talauci ma damar za su tuna maka Allah to ka kasance cikin su sannan duk yadda mutane suka kai ga yawan arziki da wadata idan za su sa ka shantake ka manta da lahira to baka samu wurin zama a cikinsu ba da haka kada ka kasance daga cikin waɗanda kullum burinsu me suke da shi me za su tara me suke nema suna yin aiki don kawai su tara duniyan nan tunaninsa a kullum gobe me zai karu musu shekara mai zuwa me zai karu musu idan an ba su in sun samu duniyan to sai su yi tunanin sun fi kowa kenan a wajen Allah amma in aka jarabce su suka rasa to kuma sai su nuna gajen haƙuri suna kallafa wa kansu abinda ba zai amfane su ba tun daga duniya har lahira ka duba irin yadda muke wahala kowa ya ishul mar'i min ajilil butun me za mu ci me za mu sa ina ne za mu gina domin kwanciya wani irin abin hawa za mu hau amma waɗannan abubuwan kaf da muke faɗi tashi a kansu ku gaya min da wanne ake tafiya lahira Allah duka anan duniya ake baro su don haka duk wanda bai yi wa kanshi tunani ba a yanzu to zai yi nadama a gobe a lokacin da kuma nadama ba za ta amfane shi ba ya riga ya yi asara Allah ka tsaye babu wani mutumi a duniyan nan face a matsayin bako ne yake ko ba jima ko ba daɗe zai koma ga Allah shi duk wani dukiya da mutum ya mallaka a duniyan nan to matsayin shi matsayin aro ne ko ajiya aka ba shi to duk wanda ko aka ce bako ne shi ya san tabbas akwai ran da zai bar wannan waje sannan duk wanda aka ce an ba shi ajiya ko aro ya san wannan ba zai tabbata na shi ba sai ya maida wa mai abu abin shi to haka duniyan nan shine Allah yake ce mana idan muka gama bakwantan muka gama amfani da kayan aran to wa ilallahi masir zuwa ga Allah za mu koma muna tahowa yanzu babban malamin mu Allah ya kara mishi lafiya a Sheikh Adam Albani Gombe nake tambayan shi ina labarin wato alaji a yaya arabi duk kun fi ni sanin shi malam yake ce ma ai ya rasu kusan shekaru biyar da suka gabata na ce Allahu akbar zuwanmu da muka yi nan shekara ta biyu bayan kisan gilla da aka yi wa babban malamin malam albani mun riske shi to ban sake jin labari ba sai ɗazu da nake tambayan malam to a shahid da nake son mu ɗauka shi ne kowa dai ya san shi musamman mu da muke zaune a nan to yau ina yake to inda ya tafi nan kai ma kana tafi sannan duk dukiyar da ya mallaka ku gaya min da ya mai tafi da Allah ya tashi nuna wato karɓuwan aikinsa da ya yi kowa ya san wannan masallaci a da can me ake yi a wajen wuri ne na ainihin wato sinima wuri ne na badala wuri ne na shaye-shaye malam yake ƙara tabbatar mun da cewa daga garuruka mutane ke tawowa saboda girman sinima din nan kowa ya zo ya kallo amma bawan allah nan ƙarshen lahazar rayuwarsa ya gane cewa wannan ba mai bullewa ba ne da haka ya sadaukar kuma ya ce zai mai da shi ɗakin Allah yau ga mu a cikin masallacin jama'a kai ne kai wa kanka wani tanaji kai wa kanka kafin rana Allah ka sa mu gama lafiya ya ku bayin Allah kowa ya tsaya wa kanshi lissafi lissafi na gaskiya kuma ka tuna cewa Allah maɗaukakin sarki yana ganin ka a kowane hali sannan Allah baya gushewa yana kula yana lura da kai a cikin duk abin da kake yi na sirri da na bayyane sannan babu wani abu da za ka aikata wanda zai zama ba a rubuta maka shi ba ranar tashin alkiyama za ka ga abin da ka aikata da aikin da hannunka da haka wannan rayuwa tamkar mutum yana yin shuka ne sai ranar lahira zai je ya girki allah ka samu girba alkhairi allah maɗaukakin sarki yana ce mana mutane ba za su gushe ba cikin irin wannan yanayi har sai in mutuwa ta zo musu sai ya rinka cewa ya Allah a dan maida ni na gane na yi kuskure bari in je in gyara la'alli a'malu salihan fi ma tarakt Allah ina so ina da wasu kuɗi a ɓoye yanzu zan je in yi sadaka da ya ga mutuwa sai Allah ya ce kalla magana banza ke da innaha kalimatun huwa qailuha wannan wani zance kake yi yanzu duk shekarun da Allah ya ara maka baka san zaka yi ba sai da takuri yanzu ka yi tunanin ka shekara ashirin ka yi talatin ka yi arba'in ka yi hamsin bare uwa uba wanda ya yi sittin wanda manzan Allah ya ce da zarar mutum ya yi clocking 60 to Allah ya yanke mishi hamzari gaba daya don wani hamzari kuma kake bukatan Allah ya baka ka shekara ɗai ɗai ɗai ɗai a duniyar nan har sittin amma baka tsina na abin arziki ba baka gane ya kamata ka tattara ina ka koma gaban Allah ba lokaci ya ya zo maka bayan duk ɗan aike da za su zo su gaya maka sako cewa ka fara shiri fa duk sun zo maka ka dubi gemunka ka dubi gashin jikinka duk sun sauya yanayi sun koma fari amma har yanzu baka koma ga Allah ba da haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa ba abin da yake baya gare shi sai ainihin wato rayuwar kabari rayuwar barzahu daga nan zai fara rena kanshi daga sadda aka sa shi a kabari aka tara mishi ƙasa yan uwa da abokan arziki da dangi suka juya idza wallau ashabuhu anhu mudbiri suka juya suna tafiya manzo Allah ya ce wa innahu la yasma khafqa ni'ali wallahi yana jin takun wato takalman ku da kuka juya bayan da kuke fita amma kai to lokaci ta kure ba zai iya kiran ku ku dawo ba laqad nadaita law kana hayya walakin la hayata liman tunadi a wannan lokaci kafin ya ankara sai ya ji diran mala'iku guda biyu munkar da nakir wanda bahaushe ke cewa walaki a lokacin zai gane mai ake ce mishi a duniyar nan Allah ka sa mu ga da kyau da aka yi masu albarka Allah yake cewa idan aka busa ƙaho bayan tabbacin da zai samu a cikin kabari sai kuma ya ji an yi busan ƙaho za kuma a je a yi hisabi kenan a lokacin zai yi nadama kuma ya yi burin ina ma da a bashi ya ci gaba ma da rayuwar kabarin dan adam kenan kowane tsauri da ya samu kanshi baya son ya gusa zuwa na gaba na gaban kuma shi ya fi mishi alkhairi inda ya aikata wa kanshi alkhairi ka duba da muke alamu zarri Allah ya dau alkawari da mu zai halice mu in muka zo duniya wa za mu bautawa tun kafin Allah ya gama bayani muka ce kai kadai za mu bautawa ya Allah Allah ya ce in kada a wayi gari ba ku zo gobe ku ce ku ba ku yi wannan alkawarin da Allah ba duk muna gaggawa dai mu dai zo duniya wato za mu nuna wa Allah iya shege Allah ya saka mu a cikunan iyayenmu mata a nan ma mu ta wutsul-wutsul hambarin yau na daban na gobe daban duk mun kosa mu fito ana fitowa da mu sai kuma mu nuna ba ma so sai mu tsandare da kuka wai me yasa aka fito da mu muna cikin ni'ima muna kwance cikin dimi gashi mun zo wani duniya cikin kuka kake zuwa waladatka yabna adama bakiya waladatka ummuka wa anta bakiya wan nasu haulaka zahikan wa surura zamu ta kuka amma da zarar mun fara rayuwar duniyan kuma muka fara wayau muka fara sanin bambancin hagu da dama to sai kuma mu gane af ashe nan ya fi daɗi fiye da can to kuma daga nan kuma ba ma son barin nan nan kuma shine da an yi mana bayanin mutuwa sai kaga idanu sun sauya da zarar an fara mana tunanin lissafin shekarun tafiya sai ka gaba masu dan adam baya son mutuwa amma manzo Allah ya ce mutuwa ita ce alkhairi ga mai imani Allah ka sanya mu daga ciki da haka in ya tafi lahiyar in ya tafi cikin kabari kuma in ya ga mugun aikin da ya yi to kuma ba zai so ya bar cikin kabarin ba amma Allah zai tada shi dan haka idan aka yi busa a cikin kaho Allah ya ce to babu wani dangi da zai kawo mishi ɗauki wallahi wannan lokacin ya ku bayan Allah musanta cewa babu ko kwakwanto waɗannan guri na rayuwa da muke yi muna son mu rayu gobe mu ga jibi mu ga gata wallahi ba za mu gani ba saboda iyayenmu da suka haife mu su ma sun yi burin su ga yau su ga gobe amma yau ba su to haka kai ma daga yanzu da nike magana ka ɗauki shekaru ɗari kawai masu zuwa ina ganin a cikinmu nan da wahala a samu wanda za a samu a duniyan nan shekaru ɗari rak daga yanzu ɗin nan da nake magana a shekara ba rayuwar ba zai tabbata ba wallahi to kaddara za ka shekara ɗari daga yanzu zuwa wancan lokacin a lokacin za ka gane rayuwar ta gimshe ka ka je ka samu dattawa da suka kusa shekara ɗari a yanzu ba sa iya komai yanzu sai dai a yi musu ba sa iya fita a da su ne suke tsalle suna ta damuwa kullum cikin bakin ciki suke kwana suke tashi har yau wani yasa ba su mutu ba wani abokinsu ya tafi wani ma ya tafi saura shi kadai shi ma yayi ne shine da ya har yanzu bai tafi ba to ka tuna kai ma an ka kai irin wannan lokacin haka za ka damu to tun da ka san tabbas rayuwar mai karewa ne mai ka shirya wa kanka ya kai dan uwa sannan mu sani duk wannan dukiya da muke tarawa wallahi barin su zamu ko muna so ko muna so sannan mu tuna cewa idan muka koma ga Allah za a yi mana hisabi ɗaya bayan ɗaya akan rayuwa daga sadda ka kai munzili da ake rubuta maka lada da zunubi to sai ka yi lissafin abin da ka aikata in khairan fa khair wa in sharran fa shar Allah ka sa mu gare kyau Allah madaukakin sarki yana cewa abin da aka yi muku alkawari fa wallahi mai aiko mai zuwa ne innama tu'aduna la'at wa ma antum bimujizin ba wanda zai yi gaddama sannan Allah ya ce da sannu za ku sani ya ƙara cewa da sannu za ku sani da sannu za ku ainihin wato samu ilimi na yaƙini na abin da ake faɗi kowa zai ga ainihin wato makoman shi kowa zai gani da ido kiri da muzu sannan za a yi wa kowa tambaya akan abin da ya aikata ko yanzu jama'a mun shirya mu ba da amsoshin abin da muke aikatawa sannan fa ba za a tambaye ka ka shirya ba kafin a tafi da kai ba ba wanda ya san wane ne next victim da mutuwa zai zo ya dauke a cikin ma'anar din nan idan ya faru ne sai mu fara cewa o ka ko ga muna tare da shi ba shi yake ce mana kaza fa shikenan a wane fa yana nan fa shikenan duk wanda ya mutu kuma kiyama shi ta tsayu kenan Allah ka sa mu dace yan uwa masu albarka wani babban malami a cikin waƙensa yana cewa ka je kabar ka je makabarta ka je kai shela kai tambaya ka kira sunayen waɗanda da kai aka zo aka binne su ka kasa kunne ka jin akwai wanda zai amsa maka babu wanda zai amsa maka tare da an samu daga cikin kissoshi na al'umman da suka gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an taba samu wasu malaikai daga cikin bani Isra'il suka je suka roki Allah cewa ya Allah muna son ka nuna mana mu ga irin rayuwar da ake yi a kabari da haka suka je suka yi ta addu'a suna ta addu'a wata rana sai suka gayyaci kan suka je makabarta suka zauna suka zira ido can bayan wani lokaci kawai sai suka ga wani kabari mutum ya leko kai daga ciki ya ce ya kai dan adam wai me kake nema tare da mu ne ka zo ka ishe mu ya ce wallahi ina son in ji labarin irin rayuwar da ake yi ne a cikin kabari ya ce to gaskiya baka kyauta mana ba amma abu ɗaya da zan gaya maka shine yau ɗin nan da nike maka magana shekara ta ɗari kenan a cikin kabari ya ce amma wallahi wannan magagin mutuwan da na yi shekaru ɗari baya har yanzu ba ta sake ni ba wannan mai ba da labari ku karanta musnad na imamu ahmad ya ce ya ga launin jikin shi ya wato gaba ɗaya ya sauya ya koɗe ya rine ya yi baki kirin a wannan suran ya fito mashi ya ce to zan koma ka taya mu da addu'a allah ya sa mu ga da kyau kenan sai koma ciki kun ji fa rayuwar kabari ke na jama'a da haka ka je ka kira kowane ne ba za ka ji wani ya amsa maka ba ka ce ina masu mulki da masu wadata da manya da masu alfahari da jijije kai ina suke yawa cikin kabari ba ma za ka iya bambance kabarbukansu ba duk sun zama mustawiyan iri ɗaya ina masu ainihin wato kafafa da jiji da mulkin da suke da shi ina masu tsarkake kawunansu suna ganin sun fi kowa malamin ya ce duk sun koma ga Allah gaba ɗaya ba wanda zai baka labarin ɗayansu a ciki kowa na ji da abin da ke gaban shi a nan duniya ne ake gulma da surukatai wallahi a can kowa ta kan shi yake yi sun mutu baki ɗaya ba wani wanda zai ba da labarin wani sun je sun ziyarci rayuwa da ainihin wato ba inda ake yin shi sai cikin ƙasa da haka kyawawan ayyukansu sun ƙare yanzu suna ganin sakamakon kyawawan a ciki munanan su ma sun ƙare suna ganin sakamakon munanan a ciki da haka ina mai tambaya game da mutanen da suka gabata ya ce ba ka ɗaukan wa'azi daga wannan maganan yanzu shine wa'azin da zaka dauka shine inda waɗancan suka je kai ma kana nan tafi Allah ya ce kowane rai sai ya ɗanɗani raɗaɗin mutuwa sannan kowa zai zo ya ga sakamakon abin da ya aikata a ranar lahira wanda Allah ya tsallakar da shi wuta ya shiga aljanna to shi ya tsira Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za su tsira wannan rayuwa ba komai ba ce ita face rayuwa ce mai rudi wanda yake rudan ma'abucin shi da haka wanda ya tuna da Allah a sadda yake cikin walwala tabbas Allah zai tuna da shi idan ya shiga cikin tsanani ka tuna ni'imar da Allah ya maka kuma ka yi iya ƙoƙarinka wajen ka ga ka nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar yi wa Allah da'a yin abin da Allah ke so nisanta abin da Allah ya hana wanda ya san Allah hakikanin saninsa to Allah zai nuna mishi ya kamata ya rayu a duniyar nan wannan duniya mai karewa sannan wanda ya imani da lahira to zai tafi da guziri kyakkyawa don ya san abin da ake tsira da shi a lahira wanda ya tuba kafin wannan lokacin tabbas Allah zai gafarta mishi manzo Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah kafin rana ta hudo daga inda kake faduwa daga ranan an kulle kofar tuba Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya gafarta mana kurakuran mu yan uwa masu albarka mun yi kuma fatan alkhairi wannan shine sakon da muka so mu ainihi wato bayyana mana takeice اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى الصلاة